وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو أكو قوة رمضان hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1442 wanda ya daidai da sha biyar ga watan april shekara ta 2021 miladiya za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a suratun nisa'i aya ta 28 ko 25 insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فتنادكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم آه الله سبحانه وتعالى bayan ya yi mana magana akan matayen da aka haramta a ba halatta aurensu ba kuma ya yi mana magana akan halin da aka yadda a yi aure sai Allah subhanahu ta'ala ya ce wa mallam yastati minkum qawlan wanda a cikinku ba ya da hali a nan malamai sun yi saɓani akan ma'anan kalman qawlan mafi yawan sun tafi akan ana nufin yalwan arziki ya ma'shara shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ko wa man lam yastati' فإن آه فعليه بالصوم فإنه له وجاء آه wasu kuma suka ce a ƙaulan abin da ake nufi ya wanda ba zai iya auren ƴaƴantacciya ba wa mallam yastati minkum ƙaulan wanda ba zai iya auren ƴaƴantacciya ba fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wa mallam yastati minkum ƙaulan an yanke al muhsanatil mu'minat wanda baya da halin da zai auri al muhsana kaga almuhsana dama jiya mun faɗa yana zuwa da ma'anoni da dama a can ayan da ke kafin wannan wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum muka ce ana nufin matan aure a nan kuma wa man lam yastati minkum qawlan an yankaha al muhsanati al mu'minati ana nufin mata yantattu abin da yasa kalman hasana hasana ma'anan shi shine karewa katangewa to da matar aure da ya yantacciya duka suna da gata sosai suna da mai kula da su mai katange su matar aure dai ana zaton mijinta zai zama mai gadinta ko a ‘ya'yantacciya ana zaton mahaifinta zai zama mai gadinta saboda haka duka muhsanatu yana da yana da wijaha fassara shi da kowanne daga cikin waɗannan a wannan wajen saboda haka anan wa man lam yastati minkum qawlan an yankaha al muhsanatil mu'minati wanda ba zai iya auren mata da suke ƴaƴa ba mu'minai fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat to shi kenan babu laifi ya aura daga abin da hannayenku suka mallaka watan daga kuyanginku min fatayatikum daga kuyanginku watan an ce fatatu mace kenan matashiya almu'minat wanda suke mu'minai a nan malamai sun yi maganganu malaman mazhaban hanafiya da wasu daga malaman malikiya suka ce bai halatta mutum ya je ya auri baiwa ba matukan yana da halin auren ya saboda Allah subhanahu ta'ala sharaɗi ya bayar jiya mun yi maganar mafhumul mukhalafa ko da Allah ya ce wa man lam yastati minkum qawlan an yankaha al muhsanati al mu'minati fa mimma malakat aymanukum wanda ba zai iya auren ya ba to ya auri baiwa to kaga meye mafhumul mukhalafan shi a karatunmu na jiya wanda zai iya auren ya to kar ya auri baiwa ko ba haka ba wanda ba zai iya auren ya ba to ya auri baiwa mafhumin shi wanda zai iya auren ya to kar ya auri baiwa abinda ake nufi da auren baiwa anan ba ana nufin kuyan gasa daka ba ka je ka sami wani mutum yana da baiwarsa ka ce kana son ka auri wannan baiwan kai kana ɗa kana son ka auri wannan baiwar tasa saboda baka da halin auren yantacce irinka ya'yantacciya irinka to annan shine shari'a ta ce babu laifi a yi wannan saboda kasancewa in ka auri yar baiwar mutum in kuka bi ƴaƴansa bayi ne ƴaƴanka bayi ne ko ba haka ba saboda haka mutum ya san wannan hadarin da ke tattare da auren baiwa ko to saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya ce za a iya yi amma da sharaɗi ba za a iya auren ya ba to amma dai wasu malamai sun tafi akan ba su aiki da wannan sharaɗin ba ko dai kamar yadda na ce wasu daga cikin malaman malikiya sun tafi akan amfani da wannan sharaɗin ba za a auri a baiwa ba sai idan ba za a iya auren ya ba famin ma malakat aimanukum min fatayatikum anan mu kula da uslubin alqur'ani watan khitabin alkur'ani yanda alkur'ani yake magana yanda Allah yake magana da bayinsa min fatayatikumul mu'minat in an ce fata shine matashi nagartacce mai sifofi na cika ko haka in an ce fatatu ita ma matashiya nagartacciya mai sifofi na kamala na cika kaga baiwa ce baiwa amma saboda girmamawa na Allah ga bayinsa girmamawa da kuma yadda addinin musulunci ya zo ya mai da mu babu wani fifiko tsakanin bawa da ɗa ba wani bawa da yake shi yasa Allah subhanahu wataala a gaba yace ba'dukum min ba'd kar ka rika takama ni mai gida ne ko ni alhaji ne dan yanzu kalman bayi ba za mu gane ba to mu ɗauki matsayin duniya ni mai matsayin duniya ne to baban kama mai irin wannan matsayin ne idan haka ne babansa ma haka ne idan haka ne babansa da wahala a kai kaka na goma baka sami wani mai gadi ko wani almajiri ko wani matalauci dai da wahala ko saboda kaga ba'dukum min ba'din kuna ganin wannan bayin kuna raina su to ai abin da baku sani ba kila wannan bayin su suke haifan wasu sarakuna ko ba bayi sun zo sun halafan mana sarakuna ba irin su ma'amun sarakunan banul abbas kila wannan da kuke rainawa bari mu rika amfani da talakawa wannan talakawan da kuke ganin su kuna raina su masu gadi da yan aiki kila wannan yar aikin a gidanka ita za ta haifi next shugaban kasar Najeriya na Allah ne shine ba'dukum min ba'd wani lokaci wanda kake rainawa shi zai haifi madaukaki wani lokaci madaukaki kuma ya haifi kaskantacce yana da matsayi da ɗaukaka ya haifi ɗan a rayuwa ya zo shi kuma ya koma shine mai gadin ɗan mai gadin gidanka ba'dukum min ba'd saboda kar ku raina waɗannan fatayat din ku ce ni ba matsayina bane wannan yana nuna mana matsalan kafa'a a cikin shari'a ko da ake cewa kafa'a a addini shine addini kafa'a mafi girma da addini ya muhimmanta shine addini idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu alayka bi dhati dini taribat yadaka ko tun qawl mar'atu li arba'in لمالها لجمالها لحسبها ونسبها ko alaikum zati dini tasfar yadaka saboda haka ma'abuciyar addini ita ce abin ɗaukakawa ma'abucin addini shine abin kallo duk da yake sauran ma'auna ma'aunai na kafa'a abin dubawa ne musamman a cikin namiji amma dai mafi muhimmanci shine addini ba'dukum min ba'd yanda kake ganin ka raina kuma wannan yana daga cikin hikiman Allah subhanahu wa ta'ala na nizamul kawn ka kaddara masu sadatu sarakuna kawai su kenan su sarakuna ne har abada ba canji attajirai attajirai ne har abada ba canji talakawa talakawa ne har abada ba canji rayuwa za ta yi daɗi to shine ba'dukum min ba'din din Allah subhanahu wataala sai ya dauko daga cikin talakawa ya mai da shi sarki sai ya dauko daga cikin sarki ya mai da shi talaka sai ya dauko daga cikin attajirai ya mai da shi talaka haka ba'dukum min ba'd haka Allah subhanahu wataala yake jujjuya rayuwa shine walau la difa'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din ko ko walau la daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu da za a ce shi kenan kawai tsari guda ɗaya za a tafi ai da ƙasa ta lalace saboda ba wani wanda zai hanku ƙoƙarin dagewa ya zama wani abu wanda ya zama kuma ba zai ƙoƙarin dagewa ya kiyaye wannan abin da Allah ya bashi ba saboda ya san wannan abin yana tare da shi har abada wa man lam yastati minkum qawlan an yankaha al musanatil mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat sannan har yanzu mu kalli yanda Allah subhanahu ta'ala aure ne za a yi baiwa ce za a ke magana ce wanka je ka aura baiwar wani amma je yanda Allah ya jingina ta zuwa gare ku saboda sifan musulunci nan wajen akwai wata nukta muhimmiya nuktar ita ce so da yawa zaka ji Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana a misali wala talmizu anfusakum wala talmizu anfusakum ko fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum idan za ku shiga gidaje ku yi sallama ga kanku ban san ko kowa ya taba tsayawa ya ta'ammulin ma'anan wannan irin uslubin na Allah ba na alkur'ani ba ku yi sallama ga kanku wato saboda ƙarfin yadda addinin musulunci yake son ƙarfafa 'yan uwanta tsakanin musulmi da musulmi har ya mai da ɗan uwanka shine kai ina fata mun fahimta fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم wala talmizu anfusakum ko kaga wani ne zaka yi ma lamzu mutum yana ma kansa lamzu ne to amma saboda addinin musulunci yana son al'umman musulmi su zama abu ɗaya yadda idan ɗayanku wani abu ya same shi ɗayan ya ji a jikinsa to shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake gaya mana irin wannan min fatayatikum almu'mina za mu gani a gaba inda Allah subhanahu ta'ala la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil dukiyata ta zama dukiyanka kada mu ci kuma me yasa Allah ya ce amwalakum duk da ayan tana gaba za mu karanta ta insha Allah me yasa Allah ya ce amwalakum akwai ma'ana raƙi shi ma'anan wajen Allah ya ce dukiyanku dukiya na ne misali ko dukiyanka ne amma sai Allah ya ce dukiyar mu don mene don babu dan adam din da yake cin dukiya shi kadai idan Allah ya baka dukiya ya ba magininka ya ba mai sai da kayan gininka ya ba mai sai da maka mota kila in kudin ya kai a sai mota ya ba telanka mai maka dinki ya Allah yana azurta mutane da yawa daga dukiyan kowanne saboda haka idan ɗan adam ya zama yana da shi'urin cewa dukiyan alhajin nan ni ma ina amfana da ita ta wace saboda haka zan kula da ita kamar yadda ya wajaba a kansa ya kula da shi wannan kaga satsara ɗaya ne ko ƙasa da satsara ɗaya amma Allah subhanahu ya tsara mana tsarin wajabcin zamantakewa da girmama haƙoƙin juna wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kanku ai an san ba ana nufin uh, suicide bane ana nufin kada wani ya kashe wani ne to amma wato saboda tsananin karfafa yan uwantaka da tarayya tsakanin al'umma idan wani ya kashe wani daga cikin musulmi kaman ya kashe kansa ne idan wani ya kashe wani kaman ya kashe kansa ne to haka dai shi ma anan min fatayatikumul mu'minati watan daga bayinku ku yanginku wanda suke mu'minai wallahu alam bi imanikum kada ka ce ai bata kai ba fifiko a wajen Allah tsoron Allah ne saboda haka Allah ya ce Allah shine mafi sanin imaninku fifikon ku a cikin imani ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi izni ahlihim ku aure su da izinin i- ahalinsu ahali anan ana nufin masu su masu gidansu sayyidansu a wata shi wanda yake da wannan baiwar a nan malamai suka ce yana nuna cewa idan da baiwa za a aure ta ba izinin mai gidanta auren bai yi ba ko da daga baya ya zo ya yarda saɓanin in bawa namiji ne in bawa namiji ne idan ya je ya aure ba da izinin sayyid ɗinsa ba sai daga baya sayyid ɗin ya ji labari ya ce to ba komai na yarda da auren to wannan auren ta yi a wajen mafi yawan malamai amma idan mace ce in ta yi aure ba izinin sayyid dinta to ko da daga baya ya zo ya ce na yadda da auren bai yi ba sai an ɓata wannan auren an- an gina wani saboda Allah subhanahu wataala ya ce fankihuhunna bi izni ahlihinna da izinin ma'abutansu amma kuma ka ga wajen sadaki duk da da bawa da abin da ya mallaka na mai gidansa ne ko da bawa da abin da ya mallaka na mai gidansa ne amma saboda ƙarfin watau watau ribat na aure sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atuhunna ba wa atu ahalihinna ba wa atuhunna ujurahunna farida ku ba su ladansu ku ba su sadakinsu kaga a nan a za a iya cewa a to ai sadakin ko an bata dai na mai gidan ne to amma dai shari'a tana son a fara bata ta mallaki abinta tukuna a fara mallaka mata wannan sadakin ya shiga hannunta a matsayinta nata to daga nan kuma da ita da abin da ta mallaka na mai gidanta ne wa atuhunna ujurahunna farida bil ma'ruf watan da kyautatawa wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf Mhm. musanatin gaira musafihatin wala mutakhidati akhdan wato suna masu abin kiyayewa muhsanat kaga a can mun ce muhsanat masu aure nan an ce muhsanat entattu to a nan kuma muhsanat ana nufin suna abin kiyayewa da rashin fadawa cikin abin da Allah bai yarda da shi ba wata masu kare kansu ba su shiga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala bai yarda da shi ba wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf musanatin ghayra musafihatin ba masu fadawa cikin saban Allah zinace zinace ba wala muttakhidati akhdani ba masu kuma neman abokai ba masu friendship dan kasan musafihat su ne waɗanda suka naɗa kansu mazinata ila sanannu ne karuwai muttakhidati akhdan su ne wanda a su suna zaune gidajen iyayensu amma suna da abokai kuma ana dan sa, ana saba wa Allah don ba da a cikin saba wa Allah ana saba wa Allah ana fadawa cikin abin da Allah baya so amma a ce ai aboki na ne yanzu ya- ana neman a maida shi ma wata kalma wadda ba wata abu mai girma ba ko mace ta ce wai namiji abokinta ne ko namiji ya ce mace ab- kawarsa ce ko abokiyarsa ce to ga nan abin da Allah subhanahu wataala ya ce gaira musafihatin kaga tun karni goma sha kusan biyar Allah ya gaya mana wannan gaira musafihatin wala muttakhidati ahdan ba kuma masu ɗaukan wasu maza su ce abokansu ba ne fa'iza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min al'azab dhalika liman khashiya al'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim fa'iza uhsinna idan suka yi aure idan suka yi aure fa'in a taina bi fahishatin sai kuma suka yi zina bayan aure fa'alaihinna nisfu ma alal musanati min al'azab to azaba rabin wanda ake wa ‘ya'ya'yan tattu a nan kaga ba masu aure ba ‘ya'ya'yan tattu idan suka yi aure fa'ida uhsinna kaga sunan masu aure ne idan suka yi aure fa in ataina bi fahishatin idan suka zo da alfasha fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati entattu dan in ka ce nisfu ma alal muhsanati matan aure ka rusa ka'idar haddin ma'aurata ko saboda haka fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati a kansu yanzu akwai rabin azaban da ake yi wa ƴaƴa yantattu menene azaban da ake yi wa ƴaƴa yantattu idan suka yi zina bulala ɗari saboda haka su suna da bulala hamsin a wasu daga cikin a khawarij sun dogara da wannan ayan suka ce ba su yadda akwai rajmu a cikin musulunci ba watan ba su yadda akwai ayan akwai jifa a cikin shari'ar musulunci na mai zina ba saboda Allah subhanahu wata'ala ga yanan anan ya ce fa idza ursinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu za a yi masu rabi shi kuma kamar yadda muka sani shi a jifa ba a raba shi ko ba a raba shi don haka duk abin da ake rabawa shine abin da yake karɓar rabuwa ɗin shine kaman bulala ɗin don haka ga yanan Allah subhanahu wataala ya ce suna da rabin abin da ake mata yantattu don haka mata yantattu babu jifa a cikin shari'a a kansu wannan dai sabawa da gaba ɗayan malaman musulunci ne na ahlus sunna wal jama'a ko da yake a wannan zamanin ma akwai malamin da ya tafi babban malami kwarai wanda ake kaddarawa amma ya tafi zuwa ga fahimta kusa da wannan ko da bai fito ya ce babu jifa ba amma dai ya dage akan cewa jifa ba shari'ar musulunci bane jifan mai zina ba shari'ar musulunci bane shari'an yahudawa ne shi yasa zamu ga ayin da za ta biyo wannan yuridullahu an yuridullahu an khafifa ankum a'a yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina kaga li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum sura aka yace wannan yana nuna cewa sunna ce ta wanda suka gabata ba sunna ce ta musulunci jifa ba shi yasa ko zaka ga hadisin da ya shahara na jifa dama waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefe a sanannu da shahararru ai mun san akwai ma'izu akwai gamidiya sannan akwai wani bayahude da bayahudiya ko kuma kissan su sananne ne da suka zo suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masu hukunci ce da me kuke so in maku hukunci suka ce ai masu hukunci da abin da ke littafin su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a kawo at-tauran ko aka karanta da aka zo daidai wajen jifan sai wani ya sa yatsan shi ya danne sai Abdullahi ibn Salam ya ce ya Rasulullahi ya danna ayar ya daga hannun shi da ya daga sai aka ga hukuncin jifan sai aka ce aje a jefe shi saboda haka shi dai wannan babban malamin ya tafi akan cewa hukuncin jifa ba hukunci ne na shari'ar musulunci ba hukunci ne na shari'ar yahudanci abinda musulunci ya zo da shi shine bulala to wannan dai fahimtar sani haka kuma kamar yadda nace fahimtar a khawarij kenan fa idza usinna fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal musanati min al adab ko dai malamai suka ce a ai da jin kalman azab ka san ana nufin abin da ya shafi bulala ne sannan kuma wannan ayan duk da kaga ta ce fa idza usinna watan sai matan aure to wacce bata aure ba fa baiwa idan ta zina to shi ma hadisin bukhari ya faɗi cewa mace ma al'ama gairul mutazawwija ita ma idan ta zina za a yi mata rabin abin da ake wa ƴaƴan tacciya saboda ita ma za a yi mata bulala hamsin kamar yadda za a yi wa wannan mai aure dan haka aya a nan ta zo da magana mai aure ne amma hadisi kuma watan mace mai aure ce amma hadisi kuma yayi bayanin wacce bata yi auren ba فإذا أرسلن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم wannan ga wanda ya ji tsoron wahala a cikinku wato shine zai yi wannan zai je ya aure mace baiwa ya zauna da ita amma idan ba haka ba to abin da ya fi kyau ya yi haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala ya sare masa ya auri ya ya sami ya ya aura saboda 'ya'yansa ya kiyaye musu 'yancinsu yadda yake 'yantacce 'ya'yansa masu tabbata cikin 'yancinsu na يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya bayyana muku, watan ya bayyana muku shari'a, waya hadiyakum sunanan ladina min qablikum kuma ya shiryar da ku akan hanyar waɗanda suka gabace ku, waya tuba alaikum kuma Allah yana son ya yafe maku. Wallahu alimun hakim, Allah masani ne kuma mai hikima. yuridu Allah li yubayyana lakum anan wato Allah subhanahu wataala yana gaya muku abin da ya gabata na shari'o'i yana bayyana muku abin da ya gabata na shari'o'in waɗanda suka gabace ku don ku san wanne ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance duk abin da Allah bai sauke mashi hukunci a kai ba bai kawo mashi alƙur'ani a kai ba to yana yin irin yanda yahudawa da nasara suke yi ko menene idan ya zama babu nassi ba wata aya wacce ta ce ga yanda za a yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi yana yin irin na Yahudawa da Nasara saboda mene saboda zabi ne tsakanin biyu ko ko dai a yi irin na Yahudu da Nasara ko a yi irin na mushrikai kafirai to ba shakka a yi irin na Yahudu da Nasara shine yafi daidai saboda su suna da littafi mun yi bayani jiya suna da littafi da ya zo masu daga wajen Allah zaka samu an caccanza wani abu amma dai asalin abubuwan suna nan daga wajen Allah ne to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi natsuwa ko da a cikin tufafi ne da shi yasa har a cikin yanda yake domin wannan hadisin na Ibn Abbas na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zaben irin abin da Yahudu da Nasara suke yi magana ce da ta zo a wajen ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake taje gashin kansa yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum kuma dama a cikin masadirut tashri akwai abin da ake cewa shar'u man qablana idan aka nemi abu a alqur'ani ba a samu ba aka nemi abu a sunna ba a samu ba aka nemi abu a ijma'i ba a samu ba aka kasa fitar da hujjan shi cikin kiyasi aka kasa fitar da hujjan shi cikin istishabi aka kasa fitar da hujjan shi cikin istislahi aka kasa fitar da hujjan shi cikin saddu zari'a aka kasa fitar da hujjan cikin duk dai waɗannan masadir da aka sani sanannu to akan kai a ɗauki shari'an wanda suka gabata duk babu a cikin waɗannan wanda da wahala a kai zuwa ga haka ɗin kam amma idan ya faru duk babu ɗin to akan koma sai a duba menene shari'an annabi ibrahim ya zo da shi menene shari'an annabi musa ya zo da shi me shari'an annabi isa ya zo da shi sai a ɗauke shi a aiki da shi yuridu allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaikum a nan allah subhanahu wataala yana son ya tuba gare ku a babin wato shar'antar da tuba da za mu ga kuma a gaba babin tabbatar da tuba ɗin wallahu alimun hakim na والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما للي الله سبحانه وتعالى يناسو يا يافي مكو su kuma wanda suke bin soye-soyen rayukansu suna son ku karkata-karkata mai girma a nan kamar yadda na ce yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaikum nan shar'anta tuban ne watan Allah ya shar'anta in bawa ya tuba zai yafe masa wallahu yuridu an yatuba alaikum nan karban tuban ne kamar bawan ya tuba ne to Allah ya yafe masa yana da cikin rahmar Allah subhanahu wataala ga bayi kamar yadda muke yawan faɗi Allah subhanahu wataala shi da kansa yana farin ciki da tuban bawansa yana farin ciki bawa ya tuba saboda haka abinda ko Allah yake farin ciki da shi to Allah zai shiryar da bawa zuwa ga aikata shi ko Allah zai shiryar da bawa zuwa ga aikata shi shi yasa hadisi yake cewa idan bawa ya aikata laifi mala'ikan da yake rubuta zunubi zai ce ba ni dama in rubuta zai ce wa shugabansa mala'ikan da yake rubuta lada ban dama in rubuta zai ce a'a ka jira la'allahu ya tubu fa ya tuba Allahu la ya ce ka jira kila ya tuba sai Allah ya yafe masa idan aka ɗauki lokaci bai tuba ba kuma ka san tuban nan ba fa sai an yi da baki ba tuban nan ana yin shi da ayyuka da yawa akwai abubuwa da yawa da bawa yake bai sani ba shikenan tuba ne zuban shi an kankare alolan nan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yana mamakin mutumin da yake da korama a kofar gidansa yake shiga ya wanka sau biyar a rana amma kuma datti ya saura a jikinsa ko yake tambayan sabai shin kuna ganin datti zai saura a jikin wannan mutumin alolan nan manzo Allah sallallahu alaihi ya ga mana idan mutum ya tashi zai sallah ko idan yau alola ya wanke hannu Allah subhanahu wataala zai kankare mishi duk laifukan da yayi da hannu tsakanin alolan kafin wannan sallan da alolan wannan sallan idan ya kurkura baki Allah zai yafe mashi duk laifukan da ya yi da baki haka dai har ya zama ya fita zuwa ga sallah ya zama gaba ɗayan shi haske ne ba abin da ya rage kuma sai ƙara matsayi da kusanci da Allah subhanahu wataala to haka wannan dai mala'ikan mai rubuta laifi zai ci gaba da neman a bashi dama ya rubuta laifin wannan bawan shi kuma shugabansa yana cewa ka jira ko zai tuba Allah ya fi masa ana nan sai Allah ya ma bawa ilhamin tuban sai sa shi ya faɗa ka ɗazu na yi laifi kaza ko jiya na yi abu kaza ya Allah ka yafe mu ko da sanin shi ma ko ba da sanin shi ma mafi kyau da saninsa ya san ya yi wannan laifin sai ya istighfari a ko da bai yi laifi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa zaka ga yana cewa wa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marratan istighfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai kaifiyan a zauna a rika dinga istighfari bane astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan ma nau'in istighfari ne mai karfi mai muhimmanci amma shi kalan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sa lokuta tsakaninsu ne ana zaune yanzu zai ce astagfirullah an jima zai miƙe zai ce astagfirullah an jima zai shiga waje zai ce astagfirullah misali to za a kirga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan istighfarin akalla sau saba'in a rana to ana son mutane ku koyi wannan ya zama abin da ya saba da harshenka kawai lokaci kaɗan ko ka san ka yi laifi domin akwai laifuffukan da na zuciya ne ba kar ka ɗauka laifi sai idan ka ya fito ya kalli wani abu ko ko harshen ka ya faɗa abin da ba kyau akwai laifukan da ƙudurtawa ne a zuciya ko shi yasa bayan Allah suke cewa hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabi wannan kuma wani makami ne mai girma abin da wasu suke gani ma kamar biyayya da'a ga Allah ne a wajen makusantan Allah subhanahu wataala laifi ne shi yasa malamai suka ce abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan istighfarin saboda kawai damuwan da yake yi da Allah bin da Allah ya kaddara na rarrabuwan al'ummansa da abubuwan da zai faru da su wannan damuwan in ya tuna abin da zai faru da al'ummansa ya damu to wannan damuwan saboda damuwa ne duk da Allah ya kaddara to shine yake wa istighfari shine wa innahu la yughannu ala qalbi dinna wa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marratan to dan haka ana son a yawaita istighfari to idan Allah ya so bawa da rahma sai ya mashi ilhaman istighfari din ya shiryar da shi ya bashi dama dan wani yana so ya istighfarin ma Allah ba zai bashi dama ba to amma Allah yana son shi da rahma sai ya bashi daman yayi istighfarin mafi muni shine wanda Allah zai zayyana mashi mummunan aikin shi ya rika gani kyakkyawa ne mafi muni kenan kaga shi an rufe kofan ma istighfarin gare shi dan bai ma gane laifi yake yi ba balle ya tuba yana ganin shi daidai yake yi Allah ya kare ah يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله يريد ان يتوب عليكم الله yana son ya tuba muku idan Allah ya mu bawa wannan ilhamin tuba din sai bawa ya tuba to maimakon a ce to an share zunubin kaga rahamar Allah sai a ce to an juya zunubin ya koma lada an juya laifin ya koma kyakkyawan aiki shi yasa al-Imam al-Busiri Allah ya kara masa rahma yake faɗi ma'ana mai zurfi ko يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإنسان في القسم yace ya ke rai kada ki cire rai saboda girman zunubin da kika yi cire rai akan gafaran Allah ya fi laifin laifi qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada ki cire rai domin komin girman laifi idan Allah ya so gafartawa sai ya zama ba laifi ba sai ya ce mai yuyuwa ma idan Allah ya tashi rabon rahaman shi jin kansa sai ya ba mutane jin kai gwargwadon bukatan su da jin kan ban san ko an fahimta ba sai ya ba mutane jin kai gwargwadon bukatan su da jin kan idan ya zama wannan laifin shi na da yawa mukaddara za mu kwantifayin jin kan za mu bashi namba misali jin laifinsa na da yawa laifinsa dubu ne sai Allah ya bashi jin kai dubu mai laifi ɗaya kuma sai Allah ya bashi jin kai ɗaya shine ma'anar la Allah rahmatar rabbil zina yaksimu hatati ala hasabil isyani mai yuyuwa ne Allah subhanahu wataala in ya tashi raba rahama din sai ya ba kowa gwargwadon bukatansa idan ya zama mai laifi da yawa sai Allah ya bashi rahama da yawa sai ya zama dalilin tafiyan shi aljanna ko waɗannan kuma mun gansu ba iyaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ma innal abda إن أحدكم آه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ko irin su kuma suna nan da yawa misalai a cikin hadisi da yawa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka kar a cire rai daga gafaran Allah komin girman laifin da mutum yake yi komin girman laifi ya sa ran yana fatan Allah ya gafarta masa ya sa ran zai bar wannan laifin ko ya bar wannan laifin kuma kofar Allah a buɗe take ta gafara kar ya ce ni na yi laifi da ya yi girman da ya wuce gafaran Allah ya yafe to wannan ma alamar rashin rabo ne a cikin rahmar Allah subhanahu wataala wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana so ya gafarta muku saboda haka idan kuka yi saban Allah Allah ya shiryar da ku zuwa ga tuba kuka tuba to Allah zai yafe muku wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat su ko masu bin soye-soyen rayukan su suna son kullum ku karkace wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima suna son ku karkace karkacewa mai girma shi a cikin saban Allah subhanahu wataala babu karami babu babba ba yana nufin na ce babu saga'ir da kaba'ir bane wata abin da nake nufi komin kankantar laifi idan bawa ya aikata yana ganin cewa wannan ai karami ne to ka tabbata lokaci kadai ake jira zai aikata wanda ya fi shi gobe in ka ga bawa ya aikata laifi an kira shi karamin laifi to shi kanshi yana jin girman laifin baya sanyi amma matukan yana jin cewa wannan ai karami ne ni kaza kawai ma nake yi su wane da suke kaza fa to ka tabbatar yana hanyar fadawa zuwa ga laifin da ya fi wannan kuma muna yawan bada misali cewa yadda jirgin ƙasa take kwana jirgin ƙasa ba canza hanya take yi tana cikin tafiya ba da milimita take fara sauka ko amma tana kallon gabas in ba ya hankali ba sai a dawo a same ta tana kallon yamma to shi yasa ake son kullum mutum ya rika gadin zuciyarsa domin idan ba haka ba zai yi kana nan kana ganin laifin karami ne har sai ka sami kanka cikin manyan kazantattun laifuffuka da yawa daga wanda suke shan giya sai suka cewa ai su giya kawai suke sha ba su tsafi ko ko masu neman mata wal iyazu billahi sai ce ai su mata suke nema ba su neman maza to ka duba yanda Allah ya rufe mashi kofan neman gafara har yake ganin wannan kabirar duk girmanta ba wani abu bane saboda yayi muqarananta da wani abu da wani laifi wanda yake gaban wannan Allah ya kare mu to shine dai wai yuridul ladina yattabi'una shawati an tamilu mailan azima su masu bin soyayyen rai kullun suna kwadaitar da ku zuwa ga sabawa Allah ne dan sun san inda kuka fara sabawa Allah da kadan kadan a kwana a tashi zai zama aziman mai girma Allah ya kare mu na'am
يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله سبحانه وتعالى يقول الله yana son ya sauƙaƙa muku ya sauƙaƙa muku wa khuliqal insanu da'ifa kuma an halicci ɗan adam mai rauni Allah yana son muku sauƙi yana son muku sauƙi shi yasa malamai suke cewa duk in kaga shari'a aka kawo maka abu a musulunci kaga wannan abin wahala ne babu sauki a ciki to ba musulunci ba ne in kaga wannan abin wahala ne ba sauki a ciki to ba musulunci ba ne domin Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah yana son muku sauki baya son muku wahala ko dan haka babu inda zaka sami wahala a cikin addinin musulunci sai dai in baka gane sauƙin a cikin wannan abin ba zai yi mutum ya kasa gane wannan sauƙi din ne amma duk inda shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abu amma shi da yake abin koyi ne shi yasa yake haka ma khayyara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman ba yana nufin kai ma duk an baka zabi ka zabi mafi sauki ba kai ba wanda Allah ya tilasta mai koyi da kai saboda ba laifi ka zaɓi wanda ya dace da himmanka a lokacin ka ji za ka iya saukan ƙur'ani a dare ɗaya Allah ya bada sa'a za ka iya kiyamun laili kai sallah tun farkon dare har gari ya waye har asuba kai kaɗai za ka yi abinka Allah ya bada sa'a ba wanda ya hana ka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin koyi ne duk abin da yayi shari'a ne har takawansa har sa tufafinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama shari'a ne abin koyi ne dan haka ba zai yi abin da zai zama wahala ga al'ummansa ba ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum azizun alayhi ma anittum ba zai abin da zai zama wahala ga al'ummansa ba shi yasa yake daukan wanda yafi sauki amma dai asalin ka'idar anan wajen shine kullum shari'ar musulunci tana ginuwa akan sauƙaƙawa ne shi yasa lokacin da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kun san hadisin ko aka zo aka faɗa masa gashi yana sallah yana tsawaitawa har mutane suna gajiya suna jin su yanke sallan ma sun gaji ba za su yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ba a taba ganin fusatansa irin wannan ranar sallah fa sallah ake yi ba wajen saban Allah aka tafi sallah ne amma saboda ana tsananta tsawaitawa al'umma cikin sallah ba a taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fusata irin wannan ba ya kama afattanun anta afattanun anta inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirin ai an aiko ku masu sauƙaƙawa ne ba aiko ku masu tsanantawa mutane ba kana son ka fitin mutane cikin addinin su ne da za ka yi ta wahalar da su ka yi ta tsananta musu abubuwa shi yasa malamai suke cewa gwanintan faƙihi ilimin faƙihi yana cikin nemo wa mutane rangwame nemo wa mutane rangwame duk faƙihin da ba zai iya samo ma mutane rufsa ba zai iya samo wa mutane rangwame ba to ba malami ba ne kullum sai dai ya dinga saka mutane cikin wahala cikin abu mai wuya da tsanani to ba malami ba ne wannan saboda yuridu Allahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra ya za a sami saukin ba tare da an saba da addini ba ba tare da an saba da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine abin da addini yake so da mu shi yasa ka'ida ce cikin manyan ka'idojin fiqh ko ko ka'idojin shari'ar musulunci gaba da al-mashaqqatu tajlubu at-taysir don abu wahala tana jawo sauƙaƙawa ma ba ka shay'un illa tasa da dai sauran ka'idoji da yawa irin waɗannan wanda suke nuna mana cewa addinin nan yana gina akan sauƙaƙawa ne addini yana gina akan sassautawa mutane ne ba a san tsanantawa ba a san tsanantawa yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa yuridu Allah li yubayyin lakum li yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah subhanahu wataala ce an halicci dan adam mai rauni in aka tsananta mashi din zai kasa ka lura har abin da rai take so duk abin da dan adam ya fi so ko menene shi ka tsananta mashi cikin abin kaga in bai zama mashi cuta ba ko menene ka sawwara komai da ran dan adam take so ka bashi abin yayi yawa kaga in bai zama masa cuta ba saboda yana da rauni yana ta damuwa yana jin kishi ya damu yana jin in bai sha ruwa ba zai mutu in ka kawo mashi ruwa lita ɗari biyu sai ya kasa sha in ka kawo mashi ƙila lita ishirin ma sai ya kasa sha ko in ka kawo mashi lita goma ma ƙila sai ya kasa sha da ya fara sha sai ya ji ruwan ya ishe shi sai ya ji ba abin da baya so kamar ruwa kuma in ka matsa mashi da shan ruwan sai ya amai in ka matsa mashi sai ya zama cuta gare shi to haka duk abin da ɗan adam yake so a duniya kana ganin yana son abin ne amma da ya sami abin ɗan nisba kaɗan sai ya ga ashe bukatar shi zuwa ga wannan abin ƙalilan ne yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa an halicci ɗan adam mai rauni wannan kuma ina son mu koma mu ta'ammuli a cikin alqur'ani ɗan adam idan ba don addini da rahamar Allah ba a cikin alkur'ani fa in ka koma kana neman menene dan adam zaka ji Allah subhanahu wataala yana gaya mana ne wa kana insanu qatura wa kana insanu kafura wa kana insanu aksara shay'in jadala ko innal insana lazalumun kaffar innal insana lakafurun mubin ko haka inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula haka sifofin dan adam yake a qur'ani qutila al-insanu ma akfara in kana neman sifofin Allah absu astaghfirullah sifofin dan adam a cikin alqur'ani gaba daya kawai butunci ne da kafircewa da rauni da rashin haƙuri da zalunci su ne sifofin ɗan adam amma ya za ka yi ka magance waɗannan sifofin to sai ka raɓu da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala sai ka raɓu da sifofin Allah Allah ar-rahim sai ka raɓu da sifan Allah ta rahama Allah mai bayarwa ne Allah assalam sai ka raɓu da sifan Allah ta aminci Allah al-mu'min sai ka rabu da sifan Allah ta iman haka dai wato abin da ake nufi ka rabu ka san waɗannan sunaye ne ga Allah subhanahu wata'ala wasu su kuma za su iya zama sifofi ga bayin Allah ko to in ka cire wannan rigan na sifofinka wanda Allah ya gaya mana wa kana al-insanu aksara shay'in jadala innal insana lazalumun kaffar in ka cire waɗannan sifofin sai ka ɗauki waɗancan kyawawan sifofin sai ka zama ka canza sai ka zama ka zama abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nema Allah subhanahu wa ta'ala ya samu zama abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nema da mu a masha Allah ga tambayoyi amma kafin tambayoyi ina da sanarwa sanarwar ba kuwa ce amma a yi haƙuri da ita haka yadda ta zo a yanayin da al'umma suka sami kansu na wahalar rayuwa ya sa har sun ɗimauce ta san idan wahala ce yawa cikin mutane ko ko riga ya gani mai kyau a jikin injiniya sai ya ga don mai injiniya ya sa rigan nan ya sayar ya bani in ci abinci to mutane da yawa sun kai wannan matsayin a cikin al'umma ba tare da shiga cikin tafasil ba a ina son in gaya wa 'yan uwa ni kamar yadda na faɗa a wani tafsiri ina jin a bara ko shekara biyu ko uku da suka wuce ni ba sa'i ba ne ba wato sa'i shine wanda ake kawo zakkan mutane yana rabawa ni ba mai karban zakka in raba ba ne ba haka ba ne amma idan har Allah subhanahu wata'ala ya kawo zakka ta hannuna to zan sanar a wannan wajen a wannan wajen cewa wani ya kawo naira kaza kuma zan sanar da waɗanda aka baiwa an baiwa wane da wane da wane naira kaza naira kaza naira kaza ba aiki na bane ina fatan Allah ya hutar da ni daga shi kuma ni babu wanda ya bani naira ɗaya na zakkansa don in ba wani babu ko ɗaya ina fatan an fahimta amma idan har ya faru domin damun ya yi yawa kwarai idan har ya faru to zan sanar a nan wajen wanda ya bayar ɗin in ya yadda in ya ce dan Allah kar a sanar mafi kyau shine a sanar domin shi zakka wajibi ne wajibi kuma shari'a ta fi son a faɗe shi a bayyana shi to idan ya ce a'a ma duk da haka dai kar ka sanar ka ce ni to za mu ce wani bawan Allah ya ba da kaza kuma ga waɗanda aka baiwa da wane an bashi kaza wane an bashi kaza ya kare domin idan ka zo ka ce wani ya ba da naira dubu ɗari to mutane suna kallon dubu ɗarin nan yana nan a wajenka yana tsafi baya karewa har abada ko za a ba mutum dubu ɗari naira dubu goma goma har yanzu dubu ɗarin nan dai tana nan to wahalar ta yi yawa kwarai Allah ubangiji ya lattafa wa mutane Allah ya ba su ikon ɗauke himmansu daga abin hannun wasu Allah ya baiwa kowa arzikinsa ya yassari wa kowa ya ba mu wadatar zuciya idan kuma ba mu da shi a hannun namu Allah subhanahu wataala ya ƙara rufa wa mutane kowa asirinsa amma ma bayan haka ma national mosque in Allah da ana nan ana tsari na tsarin yadda za a rika gudanar da zakka karban shi da raba shi a tsare a tsare insha Allah kuma ni bana cikin masu karba da rabawa wannan ya ce idan aka ɗaura aure na sati ɗaya ne me ya matsayin shari'a a kai bai halatta ba mutu'a ne wannan wato duk auren da aka yi aka yi sharaɗin adadi lokaci a cikinsa za a yi wannan auren amma na lokaci kaza mutu'a ne bai halatta ba sai a wajen waɗanda suke ganin ya halatta amma dai a wajen ahlus sunna wal jama'a bai halatta ba auren mutu'a akadi yana halitta ga wanda yake da mata hudu su a wajen su ko mata mutum na da mata hudu zai iya auren muta a wajen wanda suke yadda da auren muta domin aslan a wajen ahlus sunna wal jama'a auren muta bai halatta dan haka wannan maganar ba mas'ala bace amma a ganin wanda suke ganin ya halatta din to ko mata nawa ne zai iya aure a muta a ganin su wanda ya ce yana bukatar tafsirin aya ta 37 zuwa 38 a suratul ahzab ni ba kwamfuta bane ba zan iya sanin wasu ayoyi bane sai dai in za a buɗe alkur'ani a duba insha Allah sai a nakan sami faduwan gaba lokacin da nake karanta waɗannan ayoyi to sai na ga waɗansu ayoyi ne sannan yana buƙatan addu'a daga gare mu kuma muna buƙatan addu'a daga gare shi insha Allah wannan ya ce iyaye suna da haƙƙin hana 'ya'yansu aure matukar matar ba ta cikin wanda Allah ya haramta a babin biyayya suna ciki a babin biyayya suna ciki ba ga annabi ibrahim an ma ya auren ya zo ya ga matar ya ce a sake ta ba kuma aka sake ta dole ko sayyidina umar ma an yi auren ɗansa ibnu umar ya yi auren amma sayyidina umar baya so manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi ibn umar ya yi biyayya ga babansa ko saboda haka a babin biyayya suna da haƙƙi su hana kuma matukan ɗaye masu biyayya ina yawan faɗin wannan shi biyayya ga iyaye matukan ba saɓan Allah ba ne abin matukan abin ba saɓan Allah ba ne to in aka yi sai an garibansa matukan ba saɓan Allah ba ne zai yi eh ba gaskiya su kafi su gaskiya Allah zai yi kafi su gaskiya an ji kafi su gaskiya kafi su fahimtar rayuwa kafi su sanin zamani kafi su sanin abin da ake yake kaiwa ya kawo eh kafi su gaskiya alakar ka da iyaye ba alakan ina da gaskiya ba ku da gaskiya bane ba akan haka Allah ya gina alakan ɗa da uba ba Allah ya gina alakan ɗa da uba akan biyayya ne kawai matukan ba saban Allah bane so ba mas'ala ce ta mijayayya baba na fi ka gaskiya ko mama na fi ki gaskiya ba mas'ala ce ta tunda suna so to ina so ina fatan mun fahimta Allah ya ƙara fahimtar jam su kuma iyaye su ma sai su yi kokari su rage yawaita shishigi Allah ubangiji ya ba su iko amma idan har iyaye suka yi umarni to ya waje ba a yi musu biyayya a babin ba'a Allah ubangiji ya ba mu ikon biyayya ga iyaye wanda suke da iyayen cikin mu Allah ya ba mu ya raba mu ikon rabuwa da su lafiya suna masu yarda gare mu to wannan yana tambaya ana karatun sallah ne sai aka karanta suratu fati aka karanta ayan muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mamu na magana to to a a mamu za su ce sallallahu alaihi wasallam to bai zo a sunna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana karatu a cikin alkur'ani a karanta ayan suratul muhammad suratul fati aka ce muhammadu rasulullah ma sallallahu alaihi wasallam ma mu za su ce sallallahu alaihi wa wasallam ba amma idan suka ce ba laifi bane amma bai zo a sunna ana cewa ba amma in suka ce ba laifi bane domin addu'a ne shi kuma addu'a balle da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta a cikin sallah a ko'ina wani na tambayan hukuncin shafa socks a cikin alola to wanda suka ce za a shafa sun yi kiyasin shi da huffi ne ko jaurab ina fatan mun fahimta akwai wato zamanin manzo Allah sallallahu ana shafa akan kufi yayi umarni da shafa akai matukan in an shigar da su akan sharidi suna da tsarki to amma malamai su jamhurin su sun tafi akan wasu sharuɗa musamman malaman malikiya shi yasa su ba za su yadda a shafa ba so daga cikin sharuɗan shine ya zama abin da aka sannan ana tafiya da shi shi kadai ba watan ba a bukatuwa zuwa ga wani abu daban kaga shi kufi domin akwai abin da ake cewa qiyasun ma'al fariqi watan abin shi ma ilimi ne watan ana kiran abin tanqihul manab idan aka zo da mas'ala aka zo da mas'ala sai ya zama akwai wata mas'ala a shari'a wanda tana nan ta yi kama da wannan to malaman fiqh suna wani abu da suke ce tanqihul manab sai a dinga bincike a ga to a ina wannan da wancan suka bambanta wannan sun yi kama da wancan a abu kaza sun yi kama da wancan abu kaza to amma da bambanci in an sami bambancin shi bambanci da shari'a take lura da irin wannan bambancin ne ko shari'a ba ta lura da irin wannan bambancin da an sami bambanci wanda shari'a ke lura da irin wannan bambancin to ba za a iya kiyasin wannan akan wancan ba ina fatan mun fahimta to malaman malikiya suna ganin da bambanci tsakanin kulfi da jaurab da socks don haka suke ganin ba za a iya shafa akan socks ba amma wasu malamai kuma suna ganin ba bambanci da haka suke ganin za a iya shafa da haka matsala ce ta saɓani dai na furu'a wannan yana tambayin ko mai azumi yana iya yin alluran covid-19 to a cire covid-19 din a ce allura kawai ko mu bar covid-19 din idan likitoci sun tabbatar da ingancin yinsa ya tabbata za a iya yi to ba laifi zai iya yi amma abin da ya fi dacewa ya bari ya yi da daddare tunda alluran covid-19 ba lalura ba ne zai iya yi da daddare sai ya bari bayan an sha ruwa kafin asuba sai ya yi shine abin da ya fi dacewa amma idan ya zama inda ake yi din ba su yi sai lokacin da ake cikin azumi ba laifi zai iya a babin lalura zai iya yi a babin lalura watan allura idan ba ta abinci ba ce ba ta karya azumi amma idan ya zama allura ne ake yi wanda zai sa abinci a cikin jikinka ka ji karfi ka ji lafiya kaza to wannan malamai sun tafi akan yana karya azumi wannan yana tambayar mutum zai iya karatun alkur'ani ba tare da alola ba ba sharaɗi ne yin alola ba don karatun alkur'ani amma ladabi ne yana da kyau albabin ladabi ya ce tun da ba taɓa alkur'anin zai ba tun da kansa da ka zai yi ko ko a'a daga wata na'ura zai yi wanda take kamar software a yana tambaya mai zaman tahiya akan duk duniya da kuma da mai shimfiɗa hannayensa wajen sujada to ina fahimce shi duka wannan abin kuskure ne amma ba yana nufin sallah ta ɓaci ba ne watan siga ne a cikin sallah akwai abubuwan da ake ce ma arkan fara'id sunan mustahabbat siyar ko kuma wato wato abubuwa ne na kaifiyan yadda ake kaza to waɗannan abubuwan ba su ɓata sallar mai sallah sai dai abin gyarawa ne bai iya ba ya kamata a gyara masa idan mutum yana sujada zaman sallah akwai yadda ake zaman shi ina fahimci zaman duk duniyar da yake nufi in yadda na fahimta ne to bai halatta ba haka kuma sujada a sa shine wanda hadisi yake cewa innaka minal ladzina yusalluna ala awrakihim ko wanda suke hada bayansu da kafafunsu in sai su takure kamar suna jin sanyi in za su yi sujada babu kyau so amma ba yana nufin idan mutum ya yi sallansa ta ɓaci ba wannan hai'a ne watan hai'a nake so in ce sai na ce siga hai'a ne shi kuma ɓata hai'a ba da gangar ba baya ɓata sallah wannan ya tambaya wasu nau'in mutane ne suka cancanci shiga sahun gaba a sallah wanda suka zo masallaci da wuri ko wanda ya riga zuwa saboda sahabbai suna rige-rige ne aiko na samun sahun gaba so wanda ya riga zuwa sai dai kusa da liman ana son ya zama wanda za a iya istikhlafin shi wato idan da sallar liman za ta sami matsala shi zai iya shiga ya ci gaba amma sauran sahu kowa yana da 'yanci a cikin musulmi kuma a masallaci babu akdar babu matsayi babu class a masallaci duk masallacin da kaga akwai class to masjidu dirare ne ina ba ta an fahimce ni duk masallacin da kaga akwai class to masjidu dirare ne akwai class ko akwai category A da B da C da wajen zaman su to ba masallacin Allah da Annabi bane Allah ya kare ba laifi idan kamar shugaba sarki governor da sauransu wanda ake tsoron cutarwa cutarwan wasu gare su to ba laifi a sa su a wani waje da za a kare su saboda tsoron cutarwa dan kamar yadda na taba faɗa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam halifofin musulunci guda biyu masu girma duka mun rasa su ne saboda rashin kiyayewa a wajen sallah ba a sami wanda zai kula da su a wajen sallah ba sayyidina Umar da sayyidina Ali Allah ya kara musu yarda dan haka babu laifi ya zama an kiyaye shugaba a wajen sallah amma ba class nan class din masu kuɗi ne ko nan class din shugabanni ne ko kaza ko masu riguna masu kyau wannan masjidu dirare ne la takun fiha abada to lokaci ya tafi za mu haƙura haka nan sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب